dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bai da sai wanda ke jujjuya al'amari da tsarin da ya tsara shi Allah subhanahu jina masa muna tabbatar da kadai ta kansa babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da Allah shi shine alfahari mai girma fasa a kansa tabbatar muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna iyo sallam shi da sahabbansa da alayensa da duka waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau kuma tana tunatar da mu ne a sikatu wal yaqin billahi subhanahu wa ta'ala samun sika ƙarfin gwiwa kowane hali game da ala matuƙar mutum akan gaskiya da duk da cewa an
ya samu ƙarfin gwiwa yadda zai ba shi damar samun cewa da samun yaƙini game da Allah subhanahu wa a duk halin da ake ciki wani a gidansa yana da jarrabawa wani ma ba shi da abinci ya ce koda na iya guda yawo ba shi da cikakkiyar lafiya a jarinsa ko kasuwancinsa yana da jarrabawa akwai yake juyawa da ya kar- ya tsinke wanda yake da ita na dama ya kubuce ya dawo ba shi ba wani a sana'arsa abubuwa wanda suka zama ba kamar yadda ya saba ba wannan shi ba shi ne yake da damuwa abin da ke wani irin gombe bauchi da sauransu da adamawa
wato fitacce a tsakaninsu na damuwa haka idan ka tafi arewacin yammaci kana iya samun wani abu fitacce a tsakaninsu wanda yake na damuwa in ka je tsakiya ma haka in ka koma kudu ka koma yamma in ka je kudancin gabashi ko ina da irin damuwarsu amma mafi alkhairi shine wanda Allah ya ba su imani suka tabbatu akan imani sai kaga sun samu fika da kuma yaƙini da Allah subhanahu wata'ala cikin dukkan halin da ake ciki rayuwar duniya babu yadda za a yi mutum ya rayu kawai kullum ɗari bisa ɗari yadda yake so komin wadatar mutum yana iya samun kansa abinci kowane irin nau'i yana iya ha- wasu abubuwa sun gagara ko dai tafiya ta kama shi a ce an samu jarabawa mota a hanya kuma har dare ya yi ya ini da yunwa ga kuɗi ga komai a garinsa amma kuma babu abinci a jeji yake don haka wannan jarabawa ce ana iya samun jarrabawa ta ko ta wani irin yanayi babban abin da yake taken hudubar shine as-siqatu wal yaqin billahi subhanahu wa ta'ala samun kwanciyar hankali da sakankancewa da samun damar cewa eh lalle ba karaya ba gudu ba ja da baya matukar mutum ya tsaya akan gaskiya saboda ne saboda Allah subhanahu wata'ala ko gengedi bai zuwa kusa da shi balle ma bacci duk abin da ake ciki Allah yana sane yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke cikin sama halittu gaba ɗayansu da dukkan halittu da suke cikin ƙasa suna tambayan Allah kowa da abin da yake roƙo yanzu cikin mu nan gaba ɗaya yanzu wani ba mamaki tun da aka wayi gari yau abin da yake roƙo Allah ya bashi abincin rana na yau a gidansa da asuba addu'ar da yayi ita ce wani kuma tela ya roƙa yake so ya saya kaga akwai bambanci tsakanin su wani kuma filin ta yake so ya gina babban gini yake so ya yi wannan ginin akan sa yayi addu'a wani kuma yayi addu'a ne na jari yake nema wani kuma ya addu'a iyaka ya samu ya samu aiki yi kowa da irin bukatunsa kuma Allah aka roƙa gaba ɗaya kuma kowa ya su kankance Allah yake jira ya bashi shi yasa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wani harkar karatu ne ta zama masa harkala a rayuwa ya buga ya buga ya buga abun ya iya tafi yana nan yana yi kuma dole sai ya yi wata ila wani PhD yake yi ka samu an yi an yi an yi abun ya shiga wani abu ko yanayi na kuɗin yi ko yanayi na rayuwa ko yanayi na wasu abubuwa ko dai da abin da yake zuwa masa ya tsaya masa a gaba wani ya kwana ya tashi wani ɗansa guda ɗaya cikin ƴaƴa sama da ashirin da yake da su da ɗan ya kwana da ɗan ya tashi shine kawai damuwarsa ko dai ɗan ya zama iri Allah ya kiyaye ko kuma ɗan ba lafiya a cikin ya tashi yaya talla iya samun maslaha ba wanda jarin ko karye ya kamata ya haƙura ya zauna ya bi cewa shi ke nan rayuwa ta ƙare abu ya ta shi kan ba zai taɓa samun aiki ba wanda ya tashi gidansa ba abinci ya kamata ya zauna ya haƙura ya ringa tunanin cewa tsantsan ƙofofi sun toshe wanda ya tashi ba lafiya ya kamata ya zauna ya ji cewa shi kan da haka zai karisa ba za a samu lafiya ba shi ne ma'ana a sikatu wal yaqinu billah duk halin da kake ciki ka ji cewa Allah yana nan jiran ka yake kuma lokaci ake jira ya fidda kai daga halin da kake ciki wannan yake sa masu imani kunci jarrabawa kaga wani an ce ana ba da labari sun rataye kansu sun yi wa kansu kaza duk rashin imani ke kawo wannan mutum sai ji cewa duk kofofi sun toshe a ganinsa alhali kofofin Allah a baje suke koyaushe kuma buɗe suke sai dai babu wanda ya sai fi karfin jarrabawa ana iya jarraba malami ga ilimi ga tsoron Allah ga wa'azi ga komai amma zai iya samun jarrabawa cikin abubuwan nan da aka lissafa a baya ka samu gidan malami babu abinci ka samu gidan malami a zuriyarsa akwai jarrabawa ka samu gidan malami akwai jarrabawa ko akan iyalansa ko akan kansa ka samu malami mai kokari mai karantarwa amma yau ba shi da lafiya ba yadda kuma aka iya don haka babu jarrabawa gidan wa ko gidan kowa tana zuwa domin an jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare babu abinci duk gidansa yunwa ta sa ya kasa zama a cikin gidan ya fita yana tafiya yana zagayawa cikin madina ya hango duhu duhu ya ce wancan kamar mutum shi ma wancan ya hango shi ya ce wancan kamar mutum sai kawai mai da shi gurin ɗan uwansa yana matsowa shi ma wancan yana matsowa yana zuwa sai da abubakar siddiq ne ya ce assalamu alaikum ya rasulallah ce wa alaikum assalam ya abubakar siddiq me ya faru ya na ganka cikin wannan dare ya ce ya rasulallah yunwa kuma babu abinci a gida shi yasa na fito kawai nake zagayawa sai suka hango wani duhu duhu kuma wancan kamar mutum suna matsawa gurin ta shi ma yana matsowa suna zuwa ashe Umar da radiyallahu ta'ala ya kai Umar mai fito da kai a wannan dare yace ya rasulullah da yunwa nake ji kuma gidana ba abinci kuma shi ya fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan al'umma waye ya saura an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya tun da aka yi ta har ta kare babu kamansa ba za a yi kamar sa ko ba a taɓa yin kamar sa ba sallallahu alaihi wasallam amma yunwa ta fito da shi a ce kenan in yunwa ta fito da kai kai kam sai ka fito da rawa kawai da buda don ka yi sa'a ba wannan yake nuna mana asiqatu billah wal yaqin yana sa mutum ya ji cewa ina na tabbata abin da nake cikin nan lokaci ne kuma na tabbata Allah zai fidda ni wannan yana sa Allah ya ji daɗi ka shiga cikin wani hali ka ji abun yaya ne amma ka zauna ka ce ina na tabbata lokaci ne abun ya shafi mutanen gidanka ka tara su ka ce kun ga halin da muke cikin nan na tabbata lokaci ne ku yi hakuri ku ci gaba da addu'a wallahi Allah zai fidda mu in ka ga ma ka rantse ka ce wallahi Allah zai fidda mu da izinin sa sai ka ga kowa ya ji lafiya Allah kuma ya yi farin ciki da ku amma a ce dan adam musulmi wanda Allah ya bashi alqur'ani aka bashi ruwan alwala aka ba shi lafiya aka ba shi masallatai ta kota ina dama da hagu duk masallatai muke da su a garin nan amma a ce hankalin mutum ya rasa inda zai wai shi kenan ya kama kuka ba amfani ya kama jere a'a ya zauna baya fita a'a ya zauna a daki domin tunani ya sa an da shi asibiti ana abubuwa a wajibi ne mu ga muna samun karfin gwiwa a cikin jarrabawar da muke da shi don mu san cewa lalle muna da sika da yaƙini game da Allah subhanahu wata'ala idan kuka duba muna zaune lafiya da ikon Allah da yaddar Allah idan kuka duba wasu gurare za ku ga waɗansu sun kwana suna gudu sun tashi suna gudu ba su karya ba ba su ga abinci ba ba sa ma tunanin abinci ya ba ta san ina babanta yake ba uba bai san ina yarsa take ba ɗa ƙarami bai san ina mahaifiyarsa take ba mahaifiya ba ta san ina ɗanta yake ba waɗansu ma haka suka wayi gari ko da yau ɗin nan mu ko mun wayi gari cikin nutsuwa mun wayi gari cikin kwanciyar hankali har mun haɗu a masallaci ashe kenan sai mu ƙara tabbatar da shika waɗanda suka shiga wani hali ɗan uwanmu ne sai mu su addu'a Allah ya fidda su ya kawo musu sauki ya ku bayin Allah mu rinka samun sika da yaƙini game da Allah subhanahu wataala balle ma akan rayuwar duniya kar mutum ya cire rai daga rahamar Allah matikar yana matsayin musulmi duk halin da ake ciki talauci ne kunci ne rashin aiki ne rashin sana'a ne matukar ba rashin sana'a kuma ta mutuwar zuciya ba yawa yadda wasu matasa suke sun zauna sun kashe zuciyarsu iyayensu sun yi hidima a kansu sun girma suna nan kawai suna jiran ci ma zaune wannan mutuwar zuciya ce ba ita ce ake magana sika da yaƙini ba wannan ba gaskiya ba ne mutum ya zauna baya katakus kana matashi kana iya zuwa ko ina ka yi abin da ya dace na halal da jarumtarka ka kuma tsaya da addu'a don ka samu rufin asiri daga Allah subhanahu wata'ala amma mutuwar zuciya da lalacewar zuciya da zama ana jiran wani ya kawo da kashe zuciya ana jiran wani zai bayar da tunanin cewa wani zai bayar wannan lalacewa ne addinin musulunci bai taɓa goyon bayan wannan ba ya kuma tafa musulmai ku sani cewa lokaci na ana ba ku samu ya wuce lokaci ne muke ciki na alaba mu mu baku ba alaba ku mu samu ba in mutum ya wuce da bakar ji ka ce alaba ne na baka kar ka ce wata alaba ku na samu ba yiwuwa wannan ba tashe ba ne ko ba jarunta ba ne lokacin alaba ku mu samu ya wuce da ne da muna yara muna jin almajirai suna cewa an ka ce alaba ku mu samu ba ba ka za a yi ba gwanda ma ka ce alaba mu mu baku shi ya fi alkhairi don lokacin ana ba ku samu ya wuce.
Za ku bayan Allah su zama lokacin da ke cikin bukatun da su da kuma ba Allah su hana wa ta'ala. Muna cikin jarrabawoyi, muna cikin wasu irin yanayi a rayuwa.
Muna cikin wata irin rayuwa wacce take cike da jarrabawa. Wani sa'i ka ga abun kamar ganganci ake yi. wani sa'i kaga da dangan muka sake hanyar Allah muka kama hanyar shaidan kuma yayi muna tsammanin Allah ya mana abin da muke so shi ba mu wata abin da muke so ba shi ko muna son ya mana abin da muke so wannan ganganci irin namu ne yanzu yayi yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawa yake kai da fata yana neman yardar Allah mu kuma tsayawa muke kai da fata muna neman sabawa Allah amma muna so wai shi Allah da ya dace mu yayi mana abin da muke so mu kuma mun ki mu yi masa abin da yake so ya kuma yin Allah dawa daga cikin da shugabanni da talakawa da maza da mata kai hatta wani fa'i da ɗaliban ilimi da malamai da ma almajirai da ake koyarwa waɗanda suke koyan karatu muna sake hanya da gangan ya kuma yi Allah zamani ya zo corruption ya shiga ko'ina ma'ana cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar al'amari da fasadi ya kama kowa sai wanda Allah ya kare ya kuma yi Allah tunaninmu ya gino akan duniya da gina ta kaɗai ko da ta wani irin hali ba ma tunanin gina duniya ta hanyar halal sai 'yan kaɗan a cikinmu ya kuma yi Allah al'amarinmu ya yi yawa son duniya ya yi yawa zukatan mutane har mun rasa fika da ya ini da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya sanya mutane suka ɗauka da barbaru shi ne ba su duniya za ka suka sake hanya suka kama hanyoyin da ba na Allah ba Dewa daga cikin yau in za a samu abin duniya muna iya watsewa mu kama abin da Allah bai yarda da shi ba Dewa daga cikin sai yan kaɗan in Allah ya kare su Dewa daga cikin jira suke kawai kuma jira muke kawai a kawo abin da za a kawo ko ta halin kaka wannan ya sanya babu wanda ke shakkar yan najeriya a hannunsa suke in yana da dama babu wanda ke shakkar in jiha yake rike da ita ko lokacin gama yake rike da shi ko wani constituency shi yake wakilta baya tsoron talakawansa don ya san zai zai yayyafa musu shi ke da zuciya su ta riga ta mutu duk abin da talakawan najeriya za su faɗa saboda karancin fita da yaƙini da allah subhanahu wataala za su iya zagin shugabanninsu wanda hakan bai halatta ba su tsina ya shugabanninsu wanda hakan bai halatta ba amma shugabannin su yi musu zalunci su yi musu taka su su yi abin da suka ga dama talakawa ba za su iya komai ba domin talakawa ba sa iya zaɓe taliya kadai tana iya bada ƙuri'a zuru wa mutum taliya kadai so da haka mutane ne wanda bamu da zuciya ba mu da fika da Allah ba mu da cikakken yaƙini wannan ya sa muke cikin wani hali wanda muka ciyo wa kanmu da kanmu ya ku bayin Allah ku sani fika da Allah da yaƙini shi ke sa mutum ya tabbata akan gaskiya ya tsaya akan gaskiya duk abin da zai faru ya faru domin ya san gaskiya ita ce ake samun tsira da ita a duniya kuma a samu tsira da ita a lahira wanda ya saki hanyar gaskiya ba zai taɓa samun tsira ba kai baya zama da daraja ko da a idon dabbobi ne balle a idon mutane balle a idon salihan bayi ya kuma yin Allah muna da ƙarancin fika da yaƙini da Allah subhanahu wataala musamman a wannan ƙasa ta mu musamman kuma a yankin arewacin Najeriya a inda zukatan mutane da yawa ta mutu muke jiran ko ta halin kaka ka ga mutum yayi bala'i na ƙarya yayi maganganu na ƙarya a duk lokacin da aka biyo su abubuwa shikenan kawai ya canza kamar ba shi bane ba jiya wannan yasa duk wanda zai yi abin da ya ga dama yake yi a lokacin da yake da dama don ya san ba za su iya taka masa beki ba addu'o'i ma ba da gaske ake yi ba domin a nan garin ne aka iya riba na addu'a jiya aka yi addu'a wata daban aka yi wace gari aka yi wata addu'a daban kishiyar wadda aka yi jiya saboda an ajiye mashin a masallaci ya kuma yi Allah ku sani cewa muna da karancin fika da yaƙini da Allah subhanahu wataala wannan ya sanya shugabanni mu ba sa tsoron mu mu ko ba ma ba ma musu biyayya yadda ya dace da mun ga mutanen kwarai muka tsaya tsayin daka muka san fika da yaƙini da Allah subhanahu wataala mutum ya san cewa in muka cewa Allah ya Allah canjawa ne tsakanin mu da Allah akwai kyawun da daga mun yi addu'a yau juma'a kafin wata juma'a hankalin wanda duk aka yi addu'a kansa ta tashi to da mun samu nutsuwa amma ina za mu shekara muna addu'a amma taliya tana iya sayan wannan addu'a mu kishiyar wannan addu'a ne ko oro ko wani abin da mutum ya mallaka ɗumbin jama'a daga cikin waɗanda muke da ƙarancin fika da yaƙini da Allah subhanahu wata'ala muka wayi gari gidan mutum akwai abinci in aka kawo taki za a raba wa manoma sai an je an yi wawa da shi alhali ko hanyar gona bai sani ba wannan ya sanya lokacin da manoma inda su ne zalla za su tsaya in an kawo taki su saya arha da an samu kowa ya wadata kuma da gonakin su ƙara kyawun in an samu albarka amma lokacin da aka wayi gari son zuciya ya shiga taki baya zuwa gurin talakawa wasu sun tsaya a tsakani sun mamaye shi ya zama to na kasuwanci zalla kowa jarinsa kansa capitalism ya shiga cikin mutane jarin hujja ya shiga cikin jama'a ko da karancin fika da ya ne da Allah subhanahu wa ta'ala don ka mutane suka shiga cikin wahalhalu da ɗawainiya da damuwa za ka kawo shinkafa a kai gaban mai anguwa a raba wa talakawa duk wanda gidansa akwai shinkafa sai ka gan shi a layi ko kuma ya tura ɗansa shi ba shi na layi maimakon talakawa su samu rabin buhu sai kaga ana rabawa kwano biyu saboda mutane sun yi yawa da mai shinkawa da mara shinkawa kowa ya zo na ce sai an bashi kamar yadda ake sayar da taki arha mara noma da masu noma yan kasuwa sun yi da taki kasuwanci sai wanda Allah ya kiyaye za ka aka rasa fika da ya ƙini mutane suna ta tsammanin kuɗi suna ƙara ramewa ba ma cin abinci da kuɗin da muke samu ba ma walwala da kuɗin da muke samu ka ga mutum in an ce ma yana da biliyoyin kuɗi saboda shi kansa ya san ya tara su ne ta hanyoyin da ba zai ji daɗi ba ba zai iya bayarwa a wurin gina masallaci ba ba zai iya bayarwa a gurin gina makaranta ba ko ba zai ci abinci ya more ba ba zai yi walwala ba haka masu kuɗin da muka tashi muna ƙananan yara a garin nan wanda suna tafiya motar abinci tana jin su a baya waye isa a yau wannan akwai masu kuɗin da kwangila suke yi a garin nan an ba mu labarin su ƴaƴansu abokanan mu ne wasu kuma ƴaƴansu yayin mu ne suna ba mu labari lokacin da iyaye suke tafiya motar abinci a baya tankin mai duk inda suka tsaya ba su da matsala saboda haka wadata duk inda yake duk wanda ke cikin tawagar su in aka tsaya a gindin bishiya daga gongo za a je karo in aka tsaya a dawo sai kowa ya ci ya koshi a tafi a yau shi kansa ma bai ci ya koshi ba saboda ne ba ta hanyar fika da yaqini da Allah subhanahu wataala aka tara wannan dukiyar ba ya kuma yin Allah mu rasa fika mu rasa yaqini don haka Allah subhanahu wataala ya tsami hannunsa a cikin lamarin mu tunda mun ce mu dabaran mu zamu yi mu zamu yi abin da muke so ne kawai ya kuma yin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara al'amura mu dawo ga hayyacin mu ba wai haka kawai muke cikin damuwa ba a'a Allah subhanahu wataala ya fi mu tausayin kanmu da kanmu wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wataala wa kana innahu kana bikum rahima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai matukar tausayi ne gare ku Allah yana tausayin mu ba zai bar mu haka ba ba don mu muka ce hakan muke so ba inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mawadata yan kasuwa waɗanda suke ga iyayenmu nan ga yayinmu nan ga manyanmu nan duk sun sani su suke ba mu labari wasu iyayen suke ba mu labari sun rayu cikin daɗi suna tafiya cikin dare babu mai tare su ba su da matsala za su su yi kasuwanci su sayo kaya su dawo a ci abinci a koshi a yi walwala ba su san yunwa ba kullum amma yau an wayi gari ga kuɗi nan ga gine-gine nan ga komai a gari amma babu nutsuwa babu kwanciyar hankali saboda mai saboda karancin sika da Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yin Allah mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara ayyukanmu mu kyautata neman mu mu nemi arziki ta hanyar halal duk abin da zamu yi mu tusa talakawa cikin kunci domin kudin mutum da ji tsoron Allah ya daina fatan sa cikin wannan harka duk abin da aka ce talakawa sun samu za su samu sauki da ta kuma amfani da yawan dukiyar da mutum yake da ita ya kasuwar wadda abu ya canza dukiya shi ne wannan shi ne wancan shi ne wancan talakawa suna cikin hali na kakanika yi da gangan kawai wai mutum yana tunanin tara kuɗi a cikin kyalle za a da mutum za a ji a binne shi waɗannan talakawa su za su yi masa sallah kabbarori guda hudu babu rukuyi babu sujada a je a binne mutum cikin kabari abun da yayi shi zai gani kafin a sa cikin kabari zai ga abun da yake ciki ya kuma yi Allah mu da hankali Allah sa mu dace mu gyara ayyuka mu zama mutanen kwarai arziki yana hannun Allah ba kudi shine arziki ba albarka da kwanciyar hankali shine arziki Allah ya samu dace إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم تحتاجون إلى الثقة واليقين بالله فلهذا يكون خطب يكون موضوع الخطبة الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى وخاصة في زماننا هذا نحتاج إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين به والتوكل على الله سبحانه وتعالى ثقوا بربكم يا عباد الله وتوكلوا عليه واعلموا عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا عباد الله أننا أيها المسلمون نحتاج إلى الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الزمان انظروا إلى ضعف ثقتنا بالله سبحانه وتعالى اليوم وضعف يقيننا بالله وبربنا سبحانه وتعالى هذا الذي جعل كثير من الناس جعل هذا الذي جعل هذا الذي أوقع كثيرا من المسلمين فيما هم فيه اليوم فيما هم فيه اليوم من عدم الأمن والجوع وعدم البركة في رزقه وفي أمواله لماذا؟ لضعف ثقتنا بالله سبحانه وتعالى انظروا إلى التجار وانظروا إلى العمال الموظفين وانظروا إلى كل جانب من جانب الحياة ترون قلة الثقة بالله سبحانه وتعالى وترون قلة اليقين بالله سبحانه وتعالى فلما كان أمرنا كذلك تركنا الله سبحانه وتعالى لكن لو كنا نتأسى برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقتدي به وبأصحابه رضوان الله عليهم ورأينا ما هو فيه من الثقة بالله واليقين بالله لكنا والله في بركات من الحياة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن انظروا إلى أحوالنا وانظروا إلى أحوال المسلمين ضعف ثقتهم بالله سبحانه وتعالى وضعف يقينهم بالله سبحانه وتعالى فلنتق الله في ذلك عباد الله ونراجع أنفسنا وخاصة فيما يخص الثقة بالله سبحانه وتعالى وفيما يخص اليقين بالله سبحانه وتعالى وفيما يخص التوكل على الله سبحانه وتعالى كثير من الناس يفكرون كأنهم يرزقون أنفسهم الرزق بيد الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق من يشاء فلماذا فلماذا كان ضعف ولماذا كانت ثقتنا ضعيفة بالله سبحانه وتعالى فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنراجع أنفسنا ولنتب إلى الله التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ألحوا بالدعاء يا عباد الله أكثروا الدعاء وثقوا بربكم يا عباد الله واعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أدم الأمن والسلامة في بلدنا نيجيريا اللهم قنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلدنا بلد غومبي من كل سوء ومن كل شر ومن شر الحاسدين الحاقدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم الأمن والسلامة في شمال شرق نيجيريا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأدم الأمن والسلامة في شمال غرب نيجيريا زنفرة وسقطة وكبي وغيرها وكتنة وكدونة وغيرها من البلدان اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بالأمن والسلامة في جنبه وفي بورنو وفي يوبي وفي أدماوة وفي ترابة وجميع ولايات نيجيريا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أر... اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله